الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin litinin 24 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara dubu da arba'amiya da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da ashirin da hudu ga watan maris dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin mu'ad bin jabal da ke nan unguwar abba ibrahim a garin damatu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin waɗannan kwanaki masu albarka wanda kuma kamar yadda bayani ya gabata a jiya yau insha Allah za mu rufe sai kuma idan Allah ya kai mu wata shekarar in ya kaddara muna daga cikin rayuwa da za su kara azumta watan Ramadan Allah ka karba mana abin da muka gabatar ka maimaita mana watan Ramadan shekaru masu yawa a cikin rayuwar mu ka sanya mana albarka a sauran kwanakin da suka rage ka karba mana ibadun da muka gabatar a waɗanda suka shuɗe muna nan ne cikin suratul Isra yau ma insha Allah za mu tashi daga farkon aya ta 71 yau ma nadu'u kullu unasin bi imamihim amma kafin nan a gurguje za mu duba tambaya ɗaya ko biyu wanda ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin malam menene hukuncin sanya wa kaya farashi biyu idan kuɗi hannu ne da sauƙi idan kuma bashi ne ya fi tsada ma'ana in bashi ne da tsada wannan babu matsala a ciki abinda ba a so shine a bai shi ba tare da an tabbatar da wanne ake nufi ba amma mutukar aka yadda misali shadda ce yadi goma naira dubu sittin idan bashi ne idan yanzu yanzu za ka biya dubu hamsin da biyar to yanzu sai ka zaɓa ka ce a'a ni gaskiya to ba yanzu zan biya ba zan biya a wata uku dubu ashirin ashirin ka yadda e ka siya e na siyar maka na siya shi kenan magana ta ƙare ciniki ya kulla akan farashi mai tsada ɗin akan wannan farashin mai tsada ƙa'idar ciniki ya zama cewa an samu at-tarabi innamal bai'u bit-tarabi illa an takuna tijaratan an tarabin minkum abin da yake haramta a irin wannan sigar shine bayan an siyar maka a dubu sittin akan za ka biya a wata uku sai aka samu matsala baka iya biya a wata uku bai zama wata hudu ko wata biyar to bai halatta a ƙara maka dubu biyar ko dubu goma saboda kayi jinkiri a nan riba take shigowa amma a karan farko lokacin da kake kulla ciniki wannan siya za ka yi ko kuɗi hannun ne ma za a iya siyar maka dubu sittin wani ma kai an siyar maka bashi dubu sittin wani za a siyar masa disan kaya iri ɗaya kwaliti ɗaya za a iya siyar masa dubu tamanin ko kuma ma a siyar masa dubu ɗari saboda fakejin ne an duba yanayin wankansa da yanayin kayan da ya sa da aka ba shi farashi irin na wankansa ko ba haka ba kai kuma an game ƙaramin ƙarfi ne sai aka gaya maka hakikanin abin da aka siya arba'in da biyar ne amma idan yanzu za ka biya za a siyar maka hamsin da biyar idan kuma bashi ne sai dubu sittin so ba matsala ba ne wannan abin da bai halatta ƙari bayan an riga an gama ciniki ana bin ka bashi to bai halatta a sake karawa amma lokacin da ake kulla ciniki wannan babu matsala baya daga cikin bai'atani fi bai'a da wasu suke sanya shi a ciki wallahu ala wa ala wannan yace malam menene hukuncin multi level marketing multi level marketing shine a wani nau'in kasuwanci ne shi ma da ake yi online shi akwai na hakika na kamfanonin da sanannu ne an san su akwai kuma wanda ponzi scheme ne suke shigowa ƙarƙashin sunan multi-level marketing sai su makale pyramid scheme suke yi amma da sunan multi-level marketing shedi abu suke kawowa kawai kamar akwai kasuwanci amma babu kayan amma shi a karan kansa a hakikaninsa sanya hannun jari ne da kuma wakilci a cikin siyan kaya abin da ka siya abin da aka siyar na kayan da a aka sanya a tsakaninka da su to kwamishin za a dinga biyan ka daidai adadin mutanen da suka siya ta ka. wannan a yadda yake a surarsa a hakikaninsa a a ba shi da matsala a shari'a saboda aiki kake yi ake biyan ka ko kuma tallata kaya kake kana siyarwa ana biyan ka la'ada based on mutanen da suka shigo ta karkashin ka but amma a hakikanin gaskiya ana samun misrepresentation a ciki akan samu misrepresentation a ciki misrepresentation is in the sense that yadda ake tallata wa mutane shi yawanci sai ka shiga ka sa kudinka a matsayin hannun jari shikenan sai ka makale a ƙarshe kayan ba iya siyar da shi za ka yi ba saboda da dama daga cikinsu kamfanoni ne na ƙasashen waje wanda kayan nasu yana da tsada sosai ƙarfin tattalin arzikinmu nan ba iya siyan kayan muke yi ba za ka ga wani suna nan wani wani long reach wani herbalife wani qnet wani a da sunan su dan kace zaka shiga kudin da zaka sa na hannun jari in ka sa ya riga ya tafi to lokacin da ka shiga baka iya siyar da komai ba already kudin da ka sa ya riga ya tafi kuma kai ne baka yi performing ba kuma ba za ka iya performing ba dan misali yanzu a nan kana da mutanen da za su iya siyan turare guda ɗaya dala ɗari kwastomominka da za su yi turare guda ɗaya dala ɗari kusan naira dubu ɗari da sittin to sai sun su yi turaren dubu ɗari da sittin ko wani sabulu na wanka ko wani mai na shafawa na mata sai an siyi na dubu ɗari da sittin sannan kai za a baka riba dubu talatin ko dubu hamsin kaga akwai riba in ka duba a haka ko amma kuma kana da waɗanda za su ci kayan yawanci wannan ita ce matsalar so don haka shi a karan kansa yawanci in dai na gaske ne ba wanda suke zuwa da sunan ponzi scheme ko kuma wani ya muka yi kasuwanci da mai gidana na nemo kuɗi muna kasuwa in an gama zai sallame ni mun yi kasuwanci ya kai wata goma sha biyar mun samu riba ya kai miliyan ɗaya miliyan ɗaya da ɗari biyu ko dubu ko miliyan goma sha biyu dai gashi nan miliyan goma sha biyu shiru bai sallame ni ana ya rama cuta da cutar da aka yi masa ko wannan ita malaman fiqh suke cewa mas'alatu zafar mas'alatu zafar ma'ana samun dama akan wanda ya cuce ka ko ya rike maka hakkinka sai ka samu dama akan hakkinsa ka iya dauka ko ba za ka iya dauka ba akwai maganganu kusan guda uku na maluma amma dai magana mafi inganci idan ta cika sharuɗa za ka iya ɗauka in ka ga dama za ka tsara so ka ɗauka dole ya zama hakkin tabbatacce ne hakki ne tabbatacce ba wanda ake tsammani ba ya zama kuma iya gwargwadon abin da yake naka a wajensa shi za ka ɗauka wanda malaman da suka tafi zuwa ga wannan fatawar sun dogara zuwa ga fatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ya bawa hind bintu utba ko lokacin da ta zo ta kawo ƙarar mijinta Abu Sufyan cewa yana da kuɗi amma baya ba ta abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki ɗauka abin da zai ishe ki da ke da ƴaƴanki bil ma'rufi. Iya abin da zai ishe ku wannan ko ya sani ko bai sani ba za a iya ɗauka. To suka ce to wannan hakkinta ne na wajibi a wuyansa bai sauke ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta yi haka. So don haka za a iya kiyasin duk wanda wani yake da hakki a wuyansa bai sauke masa ba in ya samu dama shi ma kuɗi idan ya tarar da kuɗi sai ya zauna sai ya masa abin da ake cewa kamuwa ko ko da saninsa ko ba da saninsa ba bisa ka'idar ko faɗin faɗin Allah maɗaukakin sarki fa man i'tada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atadaikum ko fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi to amma karashin wala in sabartum la huwa khairul lisabirina da zaka iya haƙuri ka bashi sai ya zama ya sa maka shi a lahira savings account ɗinka ne ya sa maka shi a lahira savings account saboda kana da asusu guda biyu ga na duniya ga na lahira dan mutum ya cuce ka ya ɗau kuɗinka na duniya ya kai maka na lahira ai ba, ba ya kai maka asusunka na lahira ai ba laifi yayi ba ko kamar kana da gida biyu ne da na amarya da na uwar gida sai aka ɗauko kayanka daga gidan uwar gida aka kai gidan amarya ko kuma daga gidan amarya aka kai na uwar gida kowanne kara ce an fifita bangare ɗaya ko ba haka ba to wanda ya haka ya yi laifi duk ɗaya ne duk gidanka ne to don haka in za ka iya haƙuri wala in sabartum lahuwa khairul lissabirina in kuma ba za ka iya yin haƙuri ba za ka iya masa kamuwa wallahu ala wa'an ala rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا na'am Allah subhanahu wataala yace yawma naj'u kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kira kowaɗanne mutane bi imamihim da jagoransu faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan za su dinga karanta littafinsu wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba ko kaɗan koda da daidai girman zaren tsakiyar dabino wa man kana fi hadhihi a'ma wanda ko ya kasance a wannan duniyar a makance yake fa huwa fil akhirati a'ma idan aka wadda za ta kasance ta fajirai da kuma ta masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar tashin alkiyama za a kira kowace al'umma da jagoransu da shugabansu malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da ma'anar imam ɗin mai ake nufi da shugabansu mai ake nufi da jagoransu wasu suka ce abin da ake nufi da shugabansu shine annabinsu wasu suka ce a'a abin da ake nufi da shi shine littafin da aka aiko musu wasu suka ce imam ɗinsu shine jagoransu da ya jagorance su a wajen aikata alkhairi ko sharri malam ibnu kathir ya ɗauki ƙauli na hudu wanda yake baya cikin waɗannan shine wanda suka fassara shi da cewa za a zo da kowace al'umma da littafin ayyukansu za a zo da shi shi yasa ya fassara cewa gaban ayar yana fassara bayanta ne shi yasa ya ce faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama to fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan su ne waɗanda za su dinga karanta littafinsu ya ce wa hada huwa alƙaunin arja da ƙaunihi ta'ala ce wannan shi ne ƙauni wanda ya fi a zama mafi rinjaye da ƙaunihi ta'ala wa kullu shay'in ahsayna wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki wa wuzi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha malam ibnu kathir ya fassara cewa yawma nabi'u kulla unasin bi imamihim ana nufin da littafin su na aikin da suka aikata wa man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama to fa ulaika yaqra'una kitabahu waɗannan su ne waɗanda za su karanta littafin su malamai suka ce sai aka yi shiru akan na hannun hagu wanda aka bashi da hagu sai aka yi shiru akan sa anan shi wanda aka bashi da hagu ba ba zai ma iya karantawa ba saboda mai amakance yake wa man kana fi hadihi a'ama duk wanda ya kasance a wannan rayuwar ta duniya amakance yake to idan aka je lahira fa huwa fil akhirati a'ama to lallai a ranar lahira zai tashi shi ma amakance dan haka ba zai ma iya karanta littafin ba to dan haka waɗanda aka ba su littafi ta hannun dama to waɗannan za su karanta littafinsu kuma za su wayi gari suna jin daɗi dangane da abin da aka ba su na littafi sannan za su dinga murna suna shelantawa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya zai dinga cewa ku zo ku karanta littafi na ga abin da na samu inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliya wanda aka ba su da hannun dama zai dinga cewa ku zo ku gafa gashi ga abin da aka samu fa masha Allah abin nan excellent aka samu A ce a a B ce B plus dawa amma duk wanda ya samu pass fa wanda ya samu F fa shi sai ya dinga cewa walam adri ma hisabiya ce bai ma san bai ma san menene sakamakonsa ba ya laita ha kanatin qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يا بركة تنتين على الدنيا الله كي أيهم فوند سكا إيماني سكا أيكا تككاوان أيكي إذن أكا تاشي باسو للتافي za a ba su shi ta hannun dama su ko waɗancan waɗanda suka aikata mummunan aiki sakamakonsu ya zama mummuna tun kafin a tsora sikelin tun a tsora aikin a sikeli za su fara ganin alamun yadda sakamakon zai kasance domin za a ba su ta baya wa amma man utiya kitabahu wara a baharihi fa sawfa yad'u subura Allah subhanahu wataala yace la tajibul yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira to zai dinga cewa halaka halaka wannan tun daga bashi littafin zai gane to bayan ba da littafi daga nan sai a je inda za a auna ayyukan shine wa naba'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tublamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibina Allah subhanahu wa ta'ala yace za mu sanya sikeli na auna ayyuka wanda yake na adalci ba a zaluntar kowa wa ma kana rabbuka wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad Allah subhanahu wata'ala baya zaluntar bayi komai kankantar abin da ka aikata shi yasa yace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu to anan za a dora akan sikeli to sai kuma formular da take aiki a wannan ranar ita ce fa amma man faqulat mawazinuhu da kuma ba amma man khaffat mawazinuhu a wani wajen Allah subhanahu wataala ce fa man faqulat mawazinuhu fa ulaika فمن ثقلت موازينه فأولئك فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أول وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية تو نوي أيكن na alkhairi da rinjayar da zai yi akan aikin sharri wannan ita ce alamar tsira Allah ka sanya mu cikin waɗanda ayyukansu na alkhairi za su rinjaya haka nan aka sunsa shine waɗanda ayyukansu na sharri su ne suka rinjaya wanda wannan yake ƙara fito maka da faɗin rahamar ubangiji subhanahu wata'ala masu da samun dace ba wai wanda ba su da kuskure bane ba wanda ba su da aikin zunubi bane a'a wanda suke da aikin zunubi ya zama shine kaɗan amma ayyukansu na alkhairi su ne mafi rinjaye kuma simple pass ake nema da 51% za ka tsallake a ranar da 51% si ce wacce take dai asfala safili na ko to da ita ma za ka tsallake wanda wannan yake nuna yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi mana alfarma ya faɗaɗa rahamarsa yadda za ka iya samu kai domin ko da ka yi mummunan aiki to fa kana da dama idan kawai abin da kake bukata shine wa atbi'is sayyi'atal hasanat samuwa ka bi mummunan da kyakkyawa sai zanto cewa ya rinjayi abin da kake yake cilinka na mummunan aiki shi yasa duk wanda aka yi masa jinkiri ya samu tsohon lokaci a rayuwarsa kuma yana ci gaba da aikata kyawawan ayyuka lalle ba ƙauramar dama ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda shekarunsa suka yi tsaho kuma ayyukansa ya zamto cewa ya yi kyawu saboda ya rage munana kuma ya tara kyawawan ayyuka da yawa don haka ana kyautata masa tsammanin cewa sikeninsa na kyawawan ayyuka zai yi rinjaye akan na munana to Allah subhanahu wataala ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda ya kasance shi kuma makaho ne a nan duniya to fa huwa fil akhirati a'ma to ranar tashin alkiyama zai tashi makaho to wace irin makanta ake magana irin su nasu malam makaho na'am a'a wannan ita ce makanta ta zuci fa innaha la ta'mal absaru wa innama na walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah subhanahu wataala yace wannan makanta na ido shi kadai wannan ba ita bace makanta makanta ta hakika shine me makanta ta zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana can cikin suratu taha yadda za a dinga tambayar ɗan wuta wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wanda ya gujire wa ambaton Allah subhanahu wata'ala yana cikin rayuwar kunci Allah ka kiyaye mu sannan kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati ya'ma za a tashe shi ranar tashin alkiyama makaho to zai dinga tambaya ya ubangiji ya aka tashe ni makaho alhali na kasance ina gani yace a aika aljaza'u min jinsil amal kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa so dan haka wa man kana fi hadhihi a'ma wanda yake makaho a nan duniya ana buka maganar makanta wanda ya rufe idan sa baya ganin gaskiya baya ganin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baya ganin kyakkyawan aiki balle ya aikata shi to wannan shine makaho na hakika ranar tashin alkiyama min babil aula zai tashi a matsayin makaho shi yasa yace wa huwa fil akhirati a'ma sannan kuma wa adallu sabila sannan makomar ma ta fi muni sama da wannan din domin ta duniya tana da dama dama wahalar da zai sha ta duniya mai dama dama ce idan aka kamanta da wahalar da zai sha a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu na'am wa in kadu wa كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نعم الله سبحانه وتعالى يتي وإن كادوا ليفتنونك للي سنكسنك sun kusa su fitine ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam anil ladhi auhayna ilayka dangane da abin da muka yi maka wahayinsa litaftari alaina ghayrahu dan ka kaga mana ka kirkiri wani abin daban wanda ba shi aka turo ka da shi ba wa idan lattakhaduka khalila da kai haka din da sun rike ka masoyi walaula an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da digadiganka ba laƙad kitta tarkanu shay tarkanu ilaihim shay'an qalila da ka kusa ka biye musu tayin da suke maka na karkata zuwa na karkata zuwa gare su idan da ka aikata haka la azqina tadhifal hayati da mun tsantsana maka ninkin ninkin azaba na rayuwa wa dhifal mamati da ninkin mutuwa thumma la tajidu laka alaina nasira sannan kuma ba za ka samu wani wanda zai cece ka ko kuma ya taimake ka daga hannunmu ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan ayoyi guda uku Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ishara zuwa ga tayi da mushirikan Makka suka dinga yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam na su zo a ɗan sasanta, a ɗan samu understanding, a ɗan yi compromise, shi ya ɗan rage wasu abubuwa, su ma su ɗan sakar masa wasu abubuwa. su ɗan bi nashi kaɗan shi ma ya bi nasu kaɗan waddu lau tudhinu fa yudhinu sun so da za a ce za ka ɗan kusanto kaɗan sassauta kaɗan a ɗan bar musu wasu daga cikin allolinsu a ka'aba su kuma su dinga shafa hajjurul aswad daga cikin tayin da suka yi suka ce a bar lata da uzza su kaɗai a cire sauran su kuma sun yadda za su dinga zuwa suna sumbatar alhajarul aswad sai ya zama cewa an ɗan samu ne dan compromise ya zama cewa an dan samu daidaito da dan fahimtar juna to shine sai Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana anan cewa wannan abin da suke ƙoƙarin yi wa in ka dula ya fitinu na ka'anin lalli au haina ilaika litaftari alaina gaira huwa idan da ta ka kalila da za ka yi haka ɗin tabbas za su so su ɗauke ka a matsayin masoyi wanda kuma ba soyayya ba ce ta haƙiƙa soyayya ce ta a samu a yi use and dump a yi amfani da kai idan aka kai cimma inda ake so a kai to shikenan sai su yi watsi da kai domin shi addinin musulunci abin da yake da alaka da aqidarsa gaba ɗaya ake shiga ba a sassautawa ba a wani bangare a bar wani bangare a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil adab ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kaffa 360 saboda ya zama gaba ɗaya ya kewaye area of cycle ko udkhulu fi silmi ka fa sai ka kewaya gaba ɗaya ba part ba za ka shiga wani bangare ka bar wani bangare ba ba za ka shiga 180 degrees ba a'a addinin musulunci 360 degrees ake shiga babu compromise babu compromise shine fadin Allah madaukakin sarki udkhulu fi silmi ka fa din sai dai ka shiga gaba ɗaya to da ka yi musu haka idan lattakhadhu ka khalila da sun rike ka a matsayin ne aboki amma na dan lokaci to ubangiji subhanahu wataala ya hana shi haka shi yasa yace ya fada musu qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu ta kare ko bata kare ba lakum dinukum waliyadin ka san kulliya ba ta karewa a wajen yara sai ai ta kewayawa ana dawowa wala wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abudu wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abudu wa ai ta komawa ana ta dawowa ko ba haka ba to in ka gane in ka zo wala antum abidun wala ana abidun ma abudu wala antum abiduna ma abudu lakum kawai in ka zo a abudu sai ka hada kawai da lakum ta zarce ba za ta dinga rikitar da kai ba ko a shafa'i da wutiri insha Allah an gane ko komunan da zaka magance abin da rikicin da yake cikin kuliya idan ka zo na ƙarshe kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu kaga a'budu ta farko ai dama ba za ka tsaya a karkashi ba kanta ba ko to sai ka ce wala antum abid wala ana abidun ma abattum to wala antum abiduna ma a abudu da kun dini kun waliyadin sai kawai ka haɗe ta kamar ta zarki insha Allah ba za ka dinga samun matsala irin yadda yara suke samu to haka Allah subhanahu wataala ya faɗa masa shi yasa kuma yace musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi bai yiwa na canja wannan alqur'anin ni daga karan kaina ai ba daga waje na yazo ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma bin abin da aka yi min wahayi nake to ta ina kuma zan canja to Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi wasu maganganu masu nauyi wanda malamai suka ce taula tsakuwa ne dan a baiwa aya tsoro yace wa idan la'ata wa laula an tabbatina ka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ba dan mun tabbatar da digadiganka ba saura ka danka karkata zuwa gare su to idan da ku kayi haka la'azaqna ka bi'fal hayati wa bi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira wannan maganganun masu nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam ake gayawa amma izina ake so al'umma su dauka wanda wannan kuma shine manhajin alqur'ani shi yasa a wani wajen yace wala wala wala wala ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka an yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka an yi gare ka kamar yadda aka yi ga waɗanda suka gabace ka la in ashrakta da za ka yi shirka la ya haɓa tsanna amaluka da duka aikin ka zai lalace wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake gayawa shi da Allah ya yafe masa abin da ya aikata na baya da na gaba ma da zai aikata Allah ya san ma'asumi dan abai wa aya tsoro kamar yadda aka ambato annabawa ne wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين waɗannan gaba ɗaya ce walau ashraku da za su shirka gaba ɗayan su la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka aikata da ya rushe wannan tauna tsakuwa ne dan a baiwa aya tsoro wanda wannan yake nuna maka addinin musulunci babu compromise a abin da yake da alaka da aqida ba a compromise a abin da yake da alaka da aƙida akwai compromise na tattaunawa na zamantakewa wanda ba shi da alaka da addini shi yasa ko maganar da ake yi kwanaki na interfaith dialogue wannan interfaith dialogue kala uku ne akwai nau'in da alkur'ani jajilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ko قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا ها أنتم ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم wannan tattaunawar Qur'ani ma yayi da mushrikai ai shi yasa ma ƙarshe yace idan ba su yi ba fa qul ta'alu nadu abna ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadibina in kun tattauna bai yi ba ai taron alatsi ne da mu da ku da ƴaƴanmu da ƴaƴanku da matanmu da matanku ku zo ayi taron alatsi ne mai ƙarya ba gyatumarsa ba alatsi ne mai ƙarya din shi karan kansa an gane ko su don haka wannan nau'i ne na farko da shari'a ta ma zo da shi nau'i na biyu shine tattaunawa tsakankanin mabiya addinai guda biyu ko addinai daban-daban da nufin samar da zaman lafiya a tsakaninsu a iya rayuwa ta mu'amala wanda wannan shine tattaunawa da yawanci za ku ga ana yi tsakanin shugabannin kungiyar kan da kuma shugabannin musulmi karkashin jagorancin sultan ko wannan a zauna a tattauna yaya za a magance rikice-rikice da suke faruwa tsakankanin mabiya addinai wannan interfaith tattaunawa dialogue tattaunawa ce ta zamantakewa ba tattaunawa ba ce ta aƙida ba kira ake ku ɗan zo masallaci mu ma mu ɗan je coci ba in sallah ta zo ku zo mu yi celebrating tare idan kirsimeti ta je ta zo a je a taya su celebration boxing day ma a dan je a dan cashe in an zo iskar monday da good friday duka ita ma a hada a yi wannan compromise ne a cikin addini bai halatta amma mu tattauna ya za a yi a dena maganganu na batanci wanda suke jawo rigima ku kiristoci mun dai dama addi annabin ku abin girmamawa ne a wajen mu ba ma taba shi to ku ne kuke takalar fada ku dinga muzanta annabin mu ko littafin mu mu kuma wannan red line ne duk wanda ya cross za a ce su sai shi out to a zauna a tattauna ku mu fahimtar da su wannan su koma su fahimtar da mabiyansu mu ne ne ba sa so mu ma su faɗa wannan tattaunawa ce tsakankanin mabiya addinai akan zamantakewa nau'i na uku na tattaunawa shine wanda bai yiwuwa a nan shine wanda wannan aya take ishara zuwa gare shi tattaunawa ta addini da nufin a ɗan sassauta wasu abubuwan da ake ganin wani addinin ya yi tsanani sai kuma a ɗan waɗannan su guna wannan waɗannan su guna wannan su ne masu da'awar abrahamic religion a zo a haɗe addinan annabi ibrahim da kiristanci da yahudanci da musulunci a ɗan duba a yi blending sai a samar da wani addini na zaman lafiya tsakankani wannan ba zai yiwu ba قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إذن ستني كما الله سبحانه وتعالى يتي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا دا كاي هكا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذن سني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين wannan kowa ya rike nasa babu wannan compromise din a ciki wannan kowa namu daban nasu daban wata tsohuwa ta yi fassara wata aya wai nasu ya tun kazi batun nasu daban namu daban yawa wannan ita fassarar ta kenan to wannan din su ma su rike nasu mu ma mu rike namu so to dan haka babu compromise a abin da yake da alaka da addini abin da yake da alaka da practicing din shi wanda da dama daga cikin yan bokon mu suna samun matsala a wannan sai su ce to ai su ma suna dan sassauta mana mu ma mu sassauta musu mana ha su suka koya maka su suka saukar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba zan iya canjawa da kaina ba wahayi aka mun bin wahayin nake bi kai kuma shi ya ce ba zai canja ba wahayi zai bi kai kuma kana tunanin cewa dan zamantakewa kai ma bari ka canja a'a ka dan je cocin su kai celebrating wani daga cikin abubuwan addinin su wannan ba daidai bane amma a mu'amala wannan la ilahakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wannan babu matsala a abin da yake alaka da mu'amala amma a abin da yake da alaka da practice na addinin su ko practice na addinin mu wannan no go area ne babu compromise a ciki thumma la tajidu laka alaina nasira so ina ganin ya kamata mu tsaya duba da yanayi na lokaci kuma kamar yadda na ambata tun farkon darasin yau shine ranar da zamu rufe wannan tafsiri da muka faro tun ranar 1 ga watan Ramadan a zuwa yau insha Allah 24 a zamu dakata muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta ya sa mu tarayya cikin ladan ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suke saurara su bi mafi kyawu alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab hakika watan ramadan ya fara tattara kayansa mun fara ban kwana da shi domin tun daga jiya duk wata rana da ta zo in ta wuce to ba a ramadan za ta ƙara dawowa ba yanzu yau litinin wata litinin din ba ramadan bane gobe talata wata talata ba ramadan bane haka laraba haka alhamis haka juma'a haka asabar wataƙila lahadi ta dawo a ramadan wataƙila ta dawo ranar sallah amma dai sun riga sun wuce wannan kuma shine isharar ubangiji subhanahu wata'ala na cewa ayyaman ma'adudat yan kwanaki ne yan kaɗan ku duba kamar yau muka zauna muka fara amma yanzu gashi muna ƙoƙarin ban kwana da wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana abubuwan da muka aikata na ibada a ciki kurakurai da muka gabatar Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin bayinsa da suke samun dace da rahama da gafara da yantawa daga wuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka lalle akwai darussa masu tarin yawa a cikin watan Ramadan da ya kamata a ce mun ɗauka da wannan shuɗewar wuce lokacin wannan wucewar da ya wani ɓangare ne na jikinmu wani ɓangare izina na sauran shuɗewar lokaci na biyu akwai sabarwa kai da ayyukan ibada wanda wannan yana karatuttuka yanzu akwai wanda tun bare da ya bar wajen tafsiri ba zai ƙara dawa ba kuma da muka rufe nan sai baɗin an ƙara dawa ba daidai ba ne akwai sauran karatuttuka da ake yi na karantarwa a matsayinka na musulmi ya kamata a ce kana da lokacin da za ka sanya wa karantar addininka domin addini shi ka zo yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun duniyar wasali ce fa ƙarashe ce dan tabawa ne amma ita ka za ka harrasa rayuwarka gaba ɗaya kana da lokacin workshop kana da lokacin capacity building kana da lokacin kaza da kaza amma baka da lokacin da za ka iya a value addition a addininka wajibi ne mu ɗauki wannan darasin yana da matuƙar muhimmanci da dama daga cikin mu mun koyi karatun alkur'ani wanda da ba ma yi yanzu in ramadan ya wuce shi kenan ka auna ka gani awa nawa kake yi da wayarka ka yi divide by 10 ka ɗan 1% ɗinka ba alƙur'ani wallahi za ka ga canji a rayuwarka ka yi dividing duk lokacin da kake yi da wayarka ka duba akwai parental control in ka duba kullum in ka in ka zo gida da daddare in ka danna za ka ga awa nawa kai kana danna waya wataƙila ka yi awa tara wataƙila ka yi awa goma to ka yi divide by 10 ka ba wa alƙur'ani awa ɗaya idan awa biyar kai ka ba wa ƙur'ani minti talatin ka karanta ko shafi goma ne ko shafi ashirin za ka ga cewa a hakadin akwai albarka mai tarin yawa wani in ya yi rufe alƙur'aninsa ba zai ƙara buɗewa ba sai wuce shekarar idan taso wannan ba daidai ba ne mai ƙoƙari mu sabar wa kanmu koyon karatun alƙur'ani a ƙarshe doktor da ya zauna yake ta jan baki da kuma lokacin da tafiya ta bujiro ya rike kusan kwana hudu ko biyar shi ya ci gaba da karatun da kuma alaran musu shi ma na hango shi dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi haka nan kwamitin masallaci da suka a tsaya suka tsara yadda za a gudanar da wannan karatuttuka Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya tun daga ciyaman da zuwa sauran mambobinsa haka nan 'yan agaji dakarun islama da su ma suna tsaye ba dare ba rana suna gefe suna tabbatarwa cewa karatu yana tafiya yadda ya kamata ga kuma 'yan social media malam sadiku yana nan yana ta harba karatu ba iya najeriya ba har wajen najeriya ana aiko tambayoyi alhamdulillah allah ya saka da alkhairi sai kuma ku da kuka saurara dukkaninku da mu da ku allah ya sa mu tarayya a cikin ladan allah ya tara mu da ni da ku da waɗanda suka ba da gudunmawa gaba ɗaya a cikin gidan karamarsa aljannar firdaus ma'an nabiyina wasu siddiqina wasu salihina wa hasuna ula'ika rafika wassalamu alaikum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم